الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tarjama ta Alƙur'ani mai girma. A karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gama karatu cikin suratul Fatiha. A yau, insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon suratul Baƙara na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
Na'am. Suratul Baqara wato wannan sura ce wanda a cikinta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya yi bayani game da abin da ya shafi kissa ta saniya wanda annabi Musa alaihi salatu wassalamu ya roƙi Ubangiji Subhanahu wa ta'ala akan ya bayyana wani wanda aka kashe shi daga cikin ‘yan banu Isra'il. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da ya gaya wa jama'a shi su yanka saniya. To, shi yasa aka ambaci surar da suratul baƙara. Wannan sura madaniya ce, wato an saukar da ita bayan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi hijira daga Makka ya tafi Madina. Wa ayatu hami atani wa sittun wa tsamanuna aya. adadin ayoyin wannan sura mai albarka ayoyi ɗari biyu ne da tamanin da shida ko da tamanin da bakwai ko da tamanin da biyar kamar yadda wato ƙurra'u wato suka sha bambam wajen abin da ya shafi lissafin ayoyi dinnan bismillahir rahmanir rahim alif lam mim allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne mafi sani dangane da abin da yake nufi bizalika da waɗannan kuraman baƙi. Waɗannan haruffan guda uku wanda ake ce da su huruful mabani, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya fi kowa sani dangane da abin da yake nufi da su wanda ya buɗe waɗansu surori daga cikin surori na Alƙur'ani da su. Zalikal kitab. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Ai, hadal kitabu wannan littafi na Alƙur'ani, allazi ya ƙara'uhu Muhammadun, wanda annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama yake karanta shi, la raiba fihi, babu kokonto a cikinsa, la shakka fihi, babu kokonto a cikinsa, annahu min indillahi, haƙiƙa Alƙur'anin. wato wannan alƙur'ani abin sabkarwa ne daga wajen ubangiji ta'ala wa jumlatun nafi wato wannan jumla ta annafi ta korewa shine la raiba fihi khabaru labari ne mubtada'uhu zalika mubtadansa shine zalika ma'ana zalikal kitabu wancananka wannan littafi wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake karanta muku shi a majalis da masallaci da kuma gidajen shi la raiba fihi babu kokonto a cikinsa cewa daga wajen Allah ta'ala ne yake an gane ko ko kuma zalikal kitabu la raib wato sai a tsaya a nan babu kokonto cewa daga Allah yake fihi hudan lil muttaqin kenan an gane ko wal isharatu bihi litta'zim wato nuni da aka yi da shi aka ce zalika wancananka littafin alqur'ani wannan litta'zimi saboda girmama alqur'anin ne hudan lil muttaqin alqur'ani shiriya ne ga waɗanda suke masu kiyayewa dokoki na Allah khabaru thanin wato labari ne na biyu na zalikal kitabu ma'ana zalikal kitabu hudan lil muttaqina ay hadin lil muttaqina wato mai shirya suwa ne ga waɗanda suke kiyayewa dokoki na Allah as-sa'irina waɗanda suke matabbata ila taqwa zuwa kiyayewa dokoki na Allah bimtitsalil awamir ta hanyar aikata abubuwan da Ubangiji ta'ala ya umarce su da su aikata wajitinabin nawahi da kuma nesantar abubuwan da Ubangiji ta'ala ya hani game da su aikata. littiqa'ihimun nara bidalika saboda suna karewa kansu daga shiga wuta bidalika da aikata abin da aka umarce su da su aikata da kuma nesantar abin da aka hane su da su aikata na'am الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون to shikenan wato almuttaqun wato kamar mai tambaya yayi tambaya yace su wane ne waɗannan almuttaqun shine ubangiji subhanahu wata'ala ya fayyace siffofin almuttaqun Allah ta'ala ya ce su ne allazina yu'minuna bil ghaib su ne waɗanda suke gaskatawa suke ba da gaskiya bil ghaibi da dukkan abin da ya faku daga gare su abin da idansu bai gani ba kunnensu bai ji ba hancinsu bai shaƙo ƙanshin ba ai bima ghaba anhum suke yin imani da dukkan abin da ya faku daga gare su minal ba'athi na tashin alkiyama waljannati da gidan aljanna wanda Allah ta'ala ya tanada ta ga bayan shi waɗanda suke muminai waɗanda suka mishi biyayya wannari da gidan wuta wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tanada ta ga bayan shi waɗanda suke fanɗararru waɗanda suka karkace suka ƙin imani da shi to suke yin imani da ita wannan ba kowa bane wa Allah ta'ala yake arzuta shi da yin imani da gaibu wani za ga yana cewa iyayenmu da suka mutu suna ina yanzu kawai za a raka cewa kawai za mu raka in muka mutu za a tashe mu kawai hodancin da ake ho in ka mutu za a tashe ka shine in ka mutu ka bar baya ai in aka ga bayan ka za a tuna da kai ne wadan suna ganin cewa babu tashi wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidhalika min ilm in hum illa yadhunnun wato Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda Allah ta'ala ya sa imani a cikin zuciyar shi ya zamanto yana gaskatawa da dukkan abin da ya tabbata wato ba karamar baiwa Allah ta'ala ya mushi ba wa yuqimuna salata sannan kuma bayin Allah waɗanda suke almuttaqun suna kiyayewa sallah suna tsaye da sallah ayya atuna biha bi huquqiha suna zauwa da sallah da haƙoƙinta ga baki ɗaya irin abin da ya shafi ruku'u irin abin da ya shafi sujada ma'ana huquqiha az-zahira wal batina kenan haƙoƙinta waɗanda suke mabayyana irin ruku'u irin tsayuwa irin sujada irin karatu da sauransu da albatina irin alkhushu irin su alkhudu irin su al-ikhlas wa yunfiquna mimma razaqnahum sannan kuma suna ciyarwa suna bayarwa dangane da abin da muka ba su shi na arziki fi ta'atillahi suna ciyarwa cikin yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya suna ba da zakka wanda take ta wajibi da zakka wanda take ta mustahabbi da sauransu na'am والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Walladina yu'minun su ne waɗanda suke gaskatawa bima unzila ilaika da abin da aka saukar zuwa gare ka na Alƙur'ani, ayil Ƙur'an, wa ma unzila min ƙablika da kuma abin da aka saukar zuwa ga jama'ar da suke kafin ka na annabawa, ayit taurati wal injili wa ghairihima. wato suke yin imani da littafin a taura Allah ta'ala ya saukar da shi ga ɗaya daga cikin annabawan shi shine annabi Musa alaihi salatu wassalam sannan kuma suke yin imani da littafin linjila littafi ne wanda Allah ta'ala ya saukar da shi ga annabinsa bawan shi annabi Isa alaihi salatu wassalam wa ghairihima da waɗansu irin su zabura da kuma sauran littattafai wanda Allah ta'ala ya saukar ga annabawan shi wa yuqinuna wahum to su waɗannan bayi yuqinuna suna masu tabbatarwa bil akhirati game da abin da ya shafi lahira wato ya alamuna suna masu sani sani wanda yake na tabbas wanda babu kokonto a cikin shi cewa akwai lahira da za ta zo ta na'am أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Ula'ika wancananka, almausufuna bima zukir, waɗanda suke ababen siffantawa da waɗannan siffofin da aka ambata a baya suke imani da gaibu suke tsaye da sallah suke bayarwa da- daga abin da muka ba su shi suke yin imani da alkur'ani da littattafan da aka saukar kafin alkur'ani suka yi imani da gida na ƙarshe ita ce lahira Ubangiji ya ce, Alahudan suna kan tilba wanda take ta shirya min rabbihim daga Ubangijinsu, wa ula'ika humul muflihun wancananka su ne ainihin waɗanda suke masu rabauta alfa'izuna bil jannati annajuna minan nari alfa'izuna masu rabauta bil jannati daga tafaran gidaje a cikin aljanna annajuna minan nari waɗanda suke tsira daga gidan wuta
إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Innan ladina kafaru haƙiƙa waɗanda suka kafurta, waɗanda suka butulce wa Ubangiji tabaraka wa ta'ala, ka abi jahalin, kamar malam abu jahal, wa abi lahabin da abu lahab, wa nahwihi ma da makamantansu irin su fir'auna, irin su ƙarun, irin su haman, sawa'un alaihim, wato duk ɗaya ne a gare su. a anzartahum shin ka musu galgadi shin ka galgade su am lam tunzirhum ko baka galgade su ba la yu'minuna ba za su yi imani ba a anzartahum bi tahqiqil hamzatayn wannan ita ce qira'al jumhur a anzartahum ka tabbatar da alhamzan nan guda biyu a anzartahum wa ibdalis thaniyati alifan da kuma musanya ta biyun ta koma alifi wanda wannan ita ce riwayan warshu ta biyu ka maida ta alifi ka jata wannan shine abin da malaman masar suke yi wa qul alifan an ahli misra tabaddalat li warshin kenan anzartahum bi miqdari sitt harkat zaka jata anzartahum yawa an gane ko wa tashiliha da kuma tashilin athaniya din mutum ya yi ta bainal hamzati wa bainal alif kenan tsakankanin alhamza da alifi ahan ahan ahan zartahum ahan zartahum yawa bainal hamzati wal ha ahan zartahum wanda wannan shi ma warshu yana da kai wannan fuska din idan muka ɗauki fuska ta bagadad وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد بروا مسحلة كما عند الإمام الشاطبي يفدا يورا أنغانيكو أأنذرتهم شن كاغل قديسو وإدخال ألف بين المسحلة والأخرى da kuma shigar da alifi tsakankanin alhamzatul musahala ita ce alhamzat ta biyu wal ukhra da kuma alhamzat ta farko shine anzartahum anzartahum wanda kuma wannan shine abinda al-Imam Qalun yake yi annafi kenan wanda kuma ita ce kira'al Abu Amr ibn al-Ala al-Basri wa tarkihi da kuma barin shigar da alifi shine anzartahum kaman yanda warshu yake yi kenan am lam tunzirhum ko kuma baka galgade su ba la yu'minuna ba za su yi imani ba li'ilmin lahi minhum dhalik saboda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya san hakan ɗin daga wajensu Allah ta'ala ya riga ya gama da sanin cewa waɗannan wato mutanen masu kunnen kashi ba za su yi imani ba don haka falata ɗuma'a fi imanihim kadda ka yi kwaɗayi a cikin imaninsu kadda ka yi kwaɗayin imaninsu saboda ba za su imani ba wal inzaru to abinda ake cewa al inzar da yace a anzartahum i'lamun ma'a takhawifin shine wato ka sanar da mutum amma tare da nau'i na tsoratarwa a ciki ka ce to ni dai ina gaya maka idan baka yi karatu ba wallahi ranar jarrabawa sai ka yi kunya sai an gane ka wannan shine i'lam ma takhawif al-inzar kenan ka mishi galgadi ka ce to abin da nake gaya maka shine kai dai ka san yanda za ka yi wayannan mutanen da kuke lamari da su ba mutanen da ake wanya lahiya bane da su kaga ka sanar da da shi game da abin da ya shafi yanayinsu sannan kuma ka mishi faɗa a kai kenan ya iya bakin shi na'am ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم na'am وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب
شيكرا.
عظيم khatama Allahu ala qulubihim ubangiji subhanahu wata'ala ya yimki akan zukatansu su waɗannan kafirai waɗanda ba za su yi imani ba Allah ta'ala ne ya yimki akan zukatansu al-khatmu shine at-tab'u ubangiji ta'ala ya yi rufi a cikin zuciyarsu ɗaba alaiha ya yi rufi a kanta wastautsaƙa ya ɗaure ta cucu fala ya ha khairun alkhairi baya shigarta an gane ko wa ala sam'ihim sannan kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi miki a bisa majiyansu ai mawadi'ihi guraren jinsu fala yantafi'una ba sa yin amfani ba sa amfana bima yasma'unahu da dukkan abin da suke ji min alhaqi na gaskiya duk abin da zaka faɗa musu na gaskiya ba za su ji shi ba da kunne wanda yake na basira za su ji shi ne irin ji wanda yake ba na amfani ba wa ala absarihim gishawatun wa gishawatun sannan kuma murfi ne ya tabbata ala absarihim akan idanuwansu gida wato shine kwamsa rufi ne ya tabbata akan zuka akan idanuwansu fala yubsiruna al-haqqa ba sa ganin gaskiya wa azabun azimun azaba wanda take mai girma ta tabbata lahum a gare su gawiyun azaba wanda take mai ƙarfi da'imun wanda take madawwamiya tuttul wanda ba za ta rabu da su ba har abada na'am
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين to shikenan wato dama farkon suran nan ayoyi kusan guda goma na farko sun yi bayani game da abin da ya shafi dukkan yadda surar za ta kasance shine ta yi bayani akan mumine wanda shine farkon ayoyin da suka da aka buɗe surar da su ko almuttaqun sai kuma ta biye da bayani akan kafirai wanda suke kafirai fir innal ladina kafaru to kuma za ta yi bayani akan waɗanda suke muzabzabi na baina dalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula su ne munafukai kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi bayani akan munafukai ya ce wa nazala fil munafiqin wannan ayar ita kuma ta sauko ne a cikin munafukai Allah ta'ala ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wato daga cikin mutane akwai waɗanda zaka ji yana cewa mun yi imani da Allah mun yi imani da rana ta ƙarshe daga cikin mutane akwai wanda za ka ga cewa daga baki raurau za su ce su muminai ne suna tare da muminai duk abin da zai cutar da muminai ba za su ji daɗi a kan shi ba duk abin da zai sanya wa muminai farin ciki shi suke so ai yaumil qiyamati suna cewa mun yi imani da Allah da rana ta ƙarshe li annahu akhirul ayyam wato an ambaci yaumil yaumil qiyama da ranar ƙarshe saboda ita ce rana ce wanda ta ƙarshe shine yini na ƙarshe hum su ma bi mu'minina ba masu imani bane wato su ɗin daga baki ne amma a zuci ko alama ba sa tare da ku a zuci a kullum fatansu shine me zai zo shi ya murkushe musulunci ya sa musulunci ya ci baya ya dannu wannan shine abin da yake cikin zuciyarsu amma daga baki sai su nuna suna ku ne don ku dinga kaɗa musu cikin ku ru'iya fihi ma'ana man to a cikin wannan jumla ta ƙarshe ta wa mahum bi mu'minina wato an kiyayo ma'anar man wanda ma'anar man ita ce ma'anar ta jam'i ce wa fi damiri ya kulu amma a cikin damiri na ya kulu da aka ce man ya kulu ba a ce ba man ya kuluna lafzuha to an kiyayo lafazinta ne ba ma'anarta ba saboda lafazinta lafazi ne na mufrad amma ma'anarta ma'ana ce ta jam'i sai ya zama to alqur'ani yayi amfani da su duka a cikin aya daya na'am يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون
ubangiji subhanahu wata'ala yace yukhadi'una Allah wato su waɗannan munafikai suna yaudarar ubangiji tabaraka wata'ala wallazina amanu da waɗanda suka yi imani bi izhari khilafi ma abdanuhu da bayyana sabanin abin da suka ɓoye shi a cikin zuciyarsu minal kufri na kafirci suna bayyana muku musulunci daga baki amma abin da suka ɓoye a cikin zuciyarsu shine kafirci li yadfa'u anhum ahkamahu dunyawiyya saboda su tunkuɗe wato hukumce-hukumce na duniyanci anhum daga gare su su tunkuɗe wa kansu hukumce-hukumce na duniyanci daga gare su wato abin da ya shafi ahkamahu dunyawiyya shine idan suka ce sun yi imani kaga ba za a kashe su ba ba za a ribace su ba ba za a ɗora musu jizya ba ba za a kaskantar da su ba saboda su ma musulmai ne wa ma yakhda'una illa anfusahum Allah ta'ala ce amma ho ba kowa suke yaudara ba face dai kawunansu da anna wa bala khida'ihim saboda sakamakon yaudarar tasu raji'un ilaihim mai dawowa ne zuwa gare su fayaftadihuna fi dunya su kumyata tun a wannan gida na duniya saboda Allah ta'ala ce istikbaran fil ardi wa makara sayyi'i wa la yahiqul makaru illa bi ahlihi fa hal yanzuruna illa sunnatal awwalin bi illahi nabiyahu ala ma abdanuhu Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tsinkayar da annabin shi annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a kan dukkan abin da suka ɓoye shi na kutungwila da lalata da ƙullace-ƙullace wanda suke so su gama da musulunci. Sannan kuma wa aqabu na fil akhira za a musu uquba wanda take madawwamiya a lahira. Wa ma yash'uruna ba su yi sani ba, ma ya alamuna ba su yi sani ba anna khida'ahum li anfusihim. haƙiƙa wannan yaudarar da suke yi kansu ne suke yi wa yaudara wal mukhada'atu huna da aka ce yukhadi'una anan min wahidin daga bangare guda ɗaya ne asali babe na mufa'ala shine ku kulla da kai da wani mukhada'a shi yana yaudarar ka kai kana yaudara shi shine mukhada'a amma anan ta ga bangare ɗaya ake nufi ka aqabtul lissa kamar ka ce nayi wa dan fashi da makami uquba na mushi hukuba ba wai mun yi hukuba dan da shi ba shi ya mun azaba ne na mushi azaba ba a aqabtul lissa na yi wa dan fashi da makami hukuba wa zikrullahi fiha tahsin wato ambatan sunan Allah da aka yi a jumlal yukhadi'una Allah tahsinun wannan kyautatawa ne an gane ko amma ai su ba za su iya yaudarar ubangiji ba saboda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya san duk abin da yake ɓoye kamar yadda ya san abin da yake bayyana ya san abin da zai faru a gaba tamkar yadda ya san abin da ya faru a yanzu da abin da ya faru a baya ba za su iya yaudara shi ba wa fi qira'atin wa ma yukhadi'una a cikin wata qira'a wa ma yukhadi'una ba kowa suke yaudara ba an gane ko wato yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma ya ita ce kira'al jumhur ita ce kira'al wato malaman kufa ga baki ɗayansu da kuma wato abu amur ibn al'ala albasari an gane ku wa ma ya khada'una alfatuhu min qablu sakinin wa ba'du zaka wal ghayru kal harfi awwala wato asim ibn abin da juda al-kufi da kisa'i ali ibn hamza al-kisa'i al-kufi da Hamza ibn Habib Az-Zayyat Al-Kufi guda nawa guda uku malaman Kufa dama a cikin Qurra'u Sab'a guda uku ne cikin Qurra'u Sab'a uku dukkan su na Kufa ne Asim Kisa'i Hamza to sai kuma wato abdullahi ibn amir ashami an gane ko shine na hudunsu to su sun karanta wa ma yakhda'una yukhadi'una allaha walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun amma al-imam nafi al-madani da abdullahi ibn kathir al-makki da kuma abu amr ibn al-ala al-basri su kuma sun karanta wa ma yukhadi'una an gane ko shine wa ma yakhda'una al-fatuhu min qablu sakinin wa ba'du dhaka wal ghayru kal harfi awwala na'am في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce maradun wato cuta ita ce ta tabbata a cikin zukatansu su waɗannan munafukai shakkun kokonto wani faƙum da munafurci fa huwa yumridu qulubahum shine yake raunanar da zukatansu ay yud'ifuha ko yud'ifuha yake raunanar da zukatansu take komawa rarrauna fazadahumullahu maradan sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙara musu rashin lafiya akan rashin lafiyar da suke da kwai bima anzalahu da abin da ya saukar da shi min alqur'ani na alqur'ani li kufrihim saboda kafircewarsu bihi da alqur'ani wato haka ne shi duk mutumin da yayi imani to ayoyi na alqur'ani da ake ƙara saukarwa suna ƙara mishi imani ne suna ƙara mishi yaƙini amma duk mutumin da yake arne ne wanda yake karyatawa da ayoyi na alkur'ani to a kullum idan aka ƙara saukar da ayoyi na alkur'ani zuciyar shi tana ƙara duhu ne tana ƙara baki tana ƙara wato rijinewa Allah ta'ala ya ce wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu wa hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijisan ila rijisihim wa matu wa hum kafirun shine yace fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradan sai ubangiji subhanahu wata'ala ya kara musu rashin lafiya akan rashin lafiyar da suke da kwai ita bima anzalahu da abin da ya saukar da shi min alqur'ani na alqur'ani li kufrihim bihi saboda kafirce wasu da ayoyi na alqur'ani walahum azabun alimun azaba mai raɗaɗi ta tabbata a gare su bima kanu yakdibuna saboda ƙaryar da suka kasance suna sheƙawa ta cewa su sun imani tare da cewa ƙarya suke yi muku ba su imani ba shine bima kanu yakdibuna ai fi qaulihim amanna cikin faɗarsu da suka ce sun yi imani a cikin wata ƙira'a bima kanu yukazzibuna wato azaba mai raɗaɗi ta tabbata a gare su wato saboda kasancewarsu suna ƙaryata annabin Allah suna ƙin gaskata zancen shi sai ya ce ka za su ce ba su yadda ba ya ce ka za su ce ba su yadda ba an gane ku lan nu'mina laka hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a da sauransu to bima kanu yukazzibuna wannan ita ce qira'ar jumhur haka muke karanta ko warshu walahum azabun alimun bima kanu yukazzibun to malamin warshu al-imamu nafi al-madani da abdullahi ibn kathir al-makki da abu amr ibn al-ala al-basri da abdullahi ibn amir ash-shami duka haka suke karantawa malaman kufa guda uku hamza kisa'i asim sune suke karanta bima kanu yakdhibuna wa khaffafa kufin yakdhibuna wa ya'uhu bi fatihin walil baqina dhamma wa thiqila kamar yadda al-imam ash-shatibi yayi bayani na'am وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa izaƙila lahum, idan aka ce da su, aile haƙula'i ga waɗannan munafukai waɗanda suke lalatattu idan aka ce da su la tufsidu fil ard wato kadda ku yi ɓarna a cikin duniya. kada ku yi barna a cikin ƙasa bilkufuri da kafircewa ubangiji ta'ala saboda shine babbar barna babbar barna haɗa bautar wani da Allah to kada ku yi barna a cikin ƙasa ta hanyar kafircewa ubangiji tabaraka wa ta'ala wa ta'awiqi anil iman da kuma kangewa waɗansunku daga imani at-ta'wiq shine bayan su sun kafirce kuma suke hana waɗansu su shiga imani an gane ko kai baka abu kuma ka hana wani yayi to shine at-ta'wiq to suna kangewa mutane anil imani ga barin imani qalu idan aka gaya musu haka sai su ce inna ma nahnu muslihuna kai jama'a mu ji dai kadai abin da muke masu gyara ne inna ma nahnu sani dai kadai mu muslihuna masu son kawo gyara ne cikin al'umma walaisa ma nahnu fihi bi fasadin mu ba masu barna bane a cikin duniya bal nahnu mahsuruna lil islahi wala nukhruju anhu ila ghayri wala nakhruju anhu ila ghayrihi na'am
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون yawwa za su ce bal bari dai nahnu mu mahsuruna ababen takaitawa ne lil islahi saboda gyara a cikin addini na musulunci wala nukhriju anhu ila ghairihi ba ma fitar da kowa daga cikin bayin Allah daga musulunci mu fitar da shi zuwa ga wani musulunci qala Allah ta'ala raddan alaihim ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa yana mai mayar da amsa a gare su yace ala jama'a ku saurara ku ji wannan shine littanbih ala littanbih idan ana zance ana so kowa ya ba da hankalin shi sai a ce ala ku saurara ku ji jama'a a saurara innahum haƙiƙa su waɗannan munafukai masu faɗar cewa inna ma na hannu musulihuna humul mufsiduna su ne ainihin maɓarnata su ne maɓarnata walakin la ya na bidalika sai dai su ba su yi sani da hakan ɗin ba na'am وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون
Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa idza qila lahum idan aka ce da su su waɗannan munafukai aka ce da su aminu ku yi imani ku ba da gaskiya da Allah ku kaɗaita shi da bauta kama amanan nasu kamar yadda sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama suka yi imani ai a sahabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suka yi imani ƙalu sai su ce a nu'minu shin yanzu ma yi imani ma ba da gaskiya kama amana sufaha'u kamar yadda wawaye ke dahumai wanda ba su san inda aka dosa ba wanda ba su da wayewa suka yi imani ail juhalu jahilai wanda ba su san komai ba ai la naf'alu ka fi'lihim ba za mu yi ba irin yadda suka yi wannan aiki ne irin na waɗanda ba su da wayewa wanda ba san ba inda ake tafiya qala ta'ala raddan alaihim ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa yana mai bayar da amsa a gare su ubangiji ya ce ala to jama'a ku saurara ku ji innahum humus sufaha'u haƙiƙa su ho waɗannan waɗannan arnawa ɗin su ne ainihin wawaye ke da humai jahilai marasa wayewa wanda ba san inda musulunci ya dosa ba walakin la ya'lamuna zalika sai dai su ba san wannan wauta ɗin da suke kai ita ce wauta wanda take ta haƙiƙa a addini na musulunci na'am وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا
Mm.
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza laqul ladina amanu idan suka haɗu da waɗanda suka yi imani su waɗannan munafukai qalu amanna sai su ce mun yi imani wato sababu nuzuli hadhihi al-aya sababin sabkar wannan aya wa idza laqul ladina amanu qalu amanna anna ababakrin wa umara wa aliyan radiyallahu anhum haƙiƙa waɗannan manya-manyan sahabbai guda uku abubakar abdullahi ibn abdullahi ibn usman abdullahi ibn abi kuhafa wa umar da umar ɗan khattab da aliyu ibn abi talib allah ta'ala ya ƙare yadda da su tawajjahu li abdullahi ibn ubayy ibn salul wato sun fuskanci abdullahi ɗan ubayy ɗan salul sun haɗu da shi allah ta'ala ya nesantar da shi daga rahamarsa faƙala lahu abubakar sai abubakar ya ce wa abdullahi ibn ubayy ibn salul ya ce abdullahi halumma anta wa ashabuka wa akhlis ma'ana kai da abokananka kai da jama'ar taka ku tattaro mu ku zo ku ku tsarkake addini tare da mu mu bauta wa Allah ta'ala shi kadai sannan kuma mu yi imani da jakadan shi faqala lahu marhaban bi shaykh wa siddiq wa li umara marhaban bil faruq al qawi fi di al qawi fi dinihi shikenan da abdullahi ibn ubay ibn salul ya ji haka daga bakin abubakar sai ya ce wa abubakar maraba da dattijan arziki abokin zama na ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce umar ɗan khattab maraba da alfaruk wanda allah ta'ala ya rarrabe tsakankanin gaskiya da barna akan harshen shi maraba da mutumin da yake da kwai wato riko da addinin shi da gaske wanda babu shakka a cikin shi ولعلي مرحبا بابن أم النبي صلى الله عليه وسلم يتي وعلي بن أبي طالب مرابا da ɗan faffan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato ya musu magana mai daɗi faƙala lahu aliyun sai aliyu bin abi talib ya ce kai abdullahi ba wai mun zo bane don ka mana wato mudarat mun zo ne mu gaya maka gaskiya ya ce ittaqillaha wala tunafiq ya ce da shi ka ji tsoron Allah kada ka yi munafurci. Faƙala maƙultu zalika illa li kauni imani ka imaniku. A lokacin sai Abdullahi bin Ubayi ya ce wa Ali bin Abi Talib ya ce, Ai, duk abin nan da na faɗa ban faɗe shi ba face dai sai dai saboda kamar yadda kuke da imani da gaske haka ni ma nake da imani da gaske. Face dai sai dai saboda kasancewar imani na tamkar imaninku ne. Falamma tawajjahu qala li jama'ati to lokacin da suka fuskanto bayan sun tashi sun shiri sun gama ko sai abdullahi ibn ubay ya gaya wa jama'a shi wanda suke tare da su a wannan lokacin sai ya ce idza laqukum faqulu mithla ma qultu duk lokacin da suka haɗu da ku irin wa'annan mutane ku gaya musu yadda na faɗa ku kashe harshen ku a gaban su ku nuna musu kuna tare da su yanda suke da imani haka kuke da imani faƙalu lamna zalbi khairin ma ishtafina a lokacin sai jama'a shi wanda suke iri-irin shi lalatattun mutane suka ce lalle alhaji abdullahi ba za mu gushe ba a cikin alkhairi matuƙar dai kana cikin lalle ka koya mana dabara to shine Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar asluhu laqiyu asalin wa idza laqu asalin sa wa idza laqiyu ne laqiyu ne asalin shi to hudifatu dhammatu sai aka shafe wannan dhamma ta kan yaƙun lilistisƙal saboda nauyin faɗata laƙiyu sun maliya bayan an shafe dammata ta aka leƙa mai za a mata in aka ce a mata wasali sama laƙiyau shi ma dai akwai wanda sai aka ce to a shafe yawon ɗin dukanta ma sai aka shafe ta liltiƙa'iha sakinatan ma'alwawi saboda kaga ana shafewa wannan rufa'a ɗin to kawai ɗauri zai biyu ga ya'un ɗaurarriya ga wawun ɗaurarri to sai aka shafe ya'un ɗin saboda ta haɗu ɗaurarriya tare da wawun sai aka bar shi laƙu shi kenan da yaji daɗin karantawa wa idza laqul ladina amanu idan suka haɗu da waɗanda suka yi imani qalu amanna sai su ce mu ma mun yi imani amma wa idza khalaw minhum idan suka wafanta daga gare su shine suka kaɗaita daga gare su wa raja'u ila shayatinihim suka koma wajen shugabanninsu ru'asa'ihim manya-manyansu wanda suka koya musu wannan sistem kin qalu inna ma'akum sai su ce haƙiƙa mu muna tare da ku dini a cikin wannan al'ada tamu wanda suka samu iyaye da kakannu a kai inna ma na hannu mustahzi'una bihim sani dai mu kadai masu yin izgili ne da su bi izharil imani ta bayyana imani ta hanyar bayyana imani daga bakunanmu za mu bayyana musu cewa mu mumine ne amma kuma ba haka bane na'am الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون Allahu yastahzi'u bihim Ubangiji tabaraka wa ta'ala shine yake yin izgilin da su wato shine yake sakaita musu bistihza'ihim ayyu jazihim bistihza'ihim Allah yana sakaita musu da wannan izgilin da suke yi wa mumine wato fadan ba da mumine suke yi ba da Allah ne suke yi duk wanda ya taba masoyin Allah to ya sani ba da masoyin Allah ba zai yi fada da Allah zai yi fada man adali waliyan faƙad azantuhu bil harbi to duk wanda ya ce zai yi izgili da muminai to ba muminai bane yake wa izgilin da Allah ne yake yi sai su kara kuma muga wanda zai ci shine Allahu yastahzi'u bihim ubangiji ta'ala shine yake sakaita musu da sakamakon wannan izgilin da suke yi wa bayan shi nagari wa yamudduhum fi tughyanihim ubangiji ta'ala yumhiluhum wato yana jinkirta musu ya mudduhum yana musu madadi ya amahuna suna ta kai kawo fi tsuguyanihim a cikin shishiginsu da huce gona da irinsu bi tajawuzihim lahadda bil kufur da ƙetare wasu iyaka wato saboda kafircin da suke yi ya taraddaduna ma'ana ya amahuna ya taraddaduna suna ta kai kawo tahayyuran halin kasancewarsu suna masu ɗima shine yace halun hali ne na ya mudduhum fi tsuguyanihim wato Allah ta'ala yana jinkirta musu yana musu talala mai kamar sake ya ama huna halin kasancewarsu suna masu kai kawo fi ɗugiyanihim a cikin shishiginsu na'am
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى na'am فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ula'ika wancananka wanda ya zamanto haka ne halayensu sun zaɓi wato kafirci akan musulunci su ne allazina ishtarawu dalalata bil huda su ne waɗanda suka musanyo ɓata bil huda da shiriya ai istabdalu habihi suka musanyo ɓata da shiriya suka ba da shiriya aka ba su ɓata fama rabihat tijaratuhum ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce at-tijaratuhum wato kasuwancinsu ma'amalarsu ta kasuwanci ba ta yi riba ba ai ma rabihu fiha bu su samu ba riba a cikin ta bal bari dai khasiru sun taɓe saboda sun ba da kyakkyawa ne an ba su mummuna limasirihim saboda makomarsu ilan nari zuwa wuta almu'abbadati alaihim abar dawwa masuwa a kansu wa ma kanu muhtadina sannan kuma bugo da ƙari ba su kasance ba shiryayyu fi ma fa'alu cikin abin da suka aikata sai mu yi haƙuri mu kwana nan ku abin da muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada a kai abin da muka yi kuskure ko tuntuman harshe Allah ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk